Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Sunan Maulamu Sheikh Lauddin radiyallahu ta'ala anhu da ke kasuwan bacci kudin wada Kaduna a yau Lahadi uku ga watan goma miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Shawwal hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam Shehu Mansur akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المهدر والتعده بنظرة تأتي لنا بالسفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wata'ala zul jalal wal ikram a alara mai girma mai alfarma alara ta maulan bishir salahu dini hasbunallah wa qahu wa jazahu anna khairan da harshe na da harshen yan uwa baki daya muna ne ga gaisuwa ga wannan halara babba wadda take zame mana inuwa ta gausi شيخ الإسلام ومسلم الأنام هل ردك مقدمي بشيخني da masoya 'yan uwa waɗanda suka halarci wannan makaranta ta ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mai koyarwan shi ne shekul islam maulana alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi التجاني قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى البر والهدى هداني لا ربي عليه داودا ولو سالا للمولى البرايا داونا قواديا مرونا برب محمد فراد الموت صار للقلب رهيب جدلت بحبها سوى للتهليل للملي وعزينا فزدت ذات المصطفى وصفاته فتنزل أمرا كل ليلة لمن بقى لإسكاك شكرا مستكنا لتلقيا تذكر ما تركت بنتي ناره ويمسيها وكالموتى ثم النجي أوى بايسي بقلب الله أتفهم أجنا فأبتمه بالقدور وعدلوانا ولكنه لا ندرم ولما تقدسهم أنا أتوقعه بلا أدراك البرهيم دعينا وتعلم هل في الخلق أنا عليهم مدى التاريخ مدانا وما فيك لما فيك يبدو فالساعة ولا جزل سمير مرتكب له ناس مني والمعيا وكالكالي وغني وعيدي والفؤاد وتعالى فاتحه كائن ثم جانبي أولادنا ولا دونا ولا أولاد والساب ثم ما وأموجه أولادنا تدرجوا عن داري بلا محمدي وما كان للمختار من فقر فما أرى فالأيام ربيبا ما جرت مهديا مستقلت أمدا وأمد سل الذات والذات سلها تساويها أين بكنزيات أو كنت قبل تعرفي تعرفت للسر ما كان ساكنا بذاك بعد التكسير من نوي سره وألقت من ذاك الزمان على بعدين أسرار أسرار صلاته مع الآل أو من كان للبدر كائنا
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف النون
ولم شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه يشي حرف النون إلهنا
وانجزم هدانا
هداني يا شري الدني إله عبد العليم zuwa soyayyar amintaccen Allah, قد أوصلني المولى البرايا maular baraya majibincin lamarin bayi kad ausala ne hakika ya sadar da ni إلهنا zuwa wancanan ka halara wato shi yana ishara cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi ya masa gamdagatar wanda shi ne al-ma'budu fi samai wal ardi shi ne abin bauta sama da ƙasa kamar dai Allah yana so tara hankali wato shehu yana so janyo hankalin bayi su gane duk abin da aka gani daga wurinsa to daga Allah ne yana faɗakar da mu wasu ayoyi ne a nan da ya ce hadani ila hubbil aminu ilahuna ma'ana wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun ubangiji wanda ya shirye da ni zuwa soyayyar amintaccen Allah shine ubangiji a sama kuma shine ubangiji a ƙasa saboda haka halittar sama sun san ni masoyin annabi saboda haka na ƙasan ma sun san ni masoyin annabi ne a cikin qur'ani Allah tabaraka ta'ala na ga mana alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب sai yanzu baka gani ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda halittar sammai bakwai da halittar ƙasai bakwai da rana da wata da taurari da duwatsu da itatuwa da dabbobi suke masa sutura da kuma wasu da yawa daga cikin mutane shi yake to Allah nan da sammai bakwai da abin da ke cikin su da ƙasai bakwai da abin da ke cikin su Allah nan wanda rana da wata da taurari da duwatsu da itatuwa da dabbobi ke mara sujada hadani ila hukul alimi shi ne shirye da ni zuwa soyayyar amintaccen Allah ta'ala yana faɗi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa zilaluhum bil ghudu wal asali wato halittar da ke sammai bakwai da halittar da ke kasai bakwai da inuwoyin su baki dai suna sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala ko sun ki ko sun so saboda haka halittar nan da suke Allah sujada na sama da na ƙasa ko sun ki ko sun so to ko sun ki ko sun so hadani ila hubbil alim ilahu sannan yana faɗi Allah tabaraka wa ta'ala cewa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد Ubangijin ku ne Ubangiji ɗaya ne shi ne mai tausayi mai jin ƙai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ga mu zuna ta gaya musu cewa an yi min wahayi in sanar da ku cewa Ubangijin ku guda ɗaya ne. To Ubangijin nan wanda ke shi kadan shi ne shiryar da ni ila ila hubbil amini zuwa soyayyar amintaccen Allah. me yasa ake ce manzo Allah alimtattan Allah saboda in an masa wahayi baya rabuwa baya karawa abin da aka gaya masa shi ke faɗi kuma abin nan da aka gaya masa ko da abin zai taɓa zuciyarsa kuma ko da abin ya taɓa martabarsa sai ya faɗa kuma ko da abin nan girma ne gare shi ba zai rage gare shi kai ina jin kujan faɗin wannan in an faɗi wannan za a ga ina girmama kaina ne a zai faɗi kawai ko kuma masoya na in na faɗin da za su a ashe matsayi na bai kai ba aika ba a a ko ne a ga masa zai isar kawai to kafin nan kuma tun kafin wayi dama amintacce ne idan ka ba shi amana ya aje ko kura amana ba ta yi kullum sai ya goge ko da amanar ka za ta shekara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta taɓa zuwa ta karɓa ka ga ta yi kura ba yana kula da ita yana gogewa saboda ka shi da shi ya ce to Allah tabaraka ta'ala ubangijinmu ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai ubangijin mala'iku da rauhanai ubangijin mutane da aljanu ubangijin dabbobi da sandararru ya shirya da ni zuwa soyayyar amintaccen Allah wanda baya ƙara wahayi baya ragewa har ubangiji na faɗi muta'in samma ne yana daga abin da zai shirya da kai zuwa ga wannan فدن الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا رسول الله يا مسي إن دي كنت كنا سن الله تنكبيني في الله يسوك wannan ayat ta sauka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ka Abu Bin Ashraf da waɗanda ke tare da shi su zo su imani da Allah da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce nanu abna'ullahi wa ahibba'u mu ya'yan Allah ne ko masoyan Allah ne so da ka ba za mu bi ka ba sai Allah ta warka ta lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ce da su ni ma'aikin Allah ne ina kiran ku zuwa ga Allah in dai kun ce kuna san Allah da gaske to ku bi ni a bisa addininsa ko ku bi umarninsa sai Allah tabaraka ta'ala sai ya so ku kuma sai ya yarda da ku wannan shine dalilin saukar ayar in in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni shine shi ce kada ausala ni maula hakika majidin kun lamarin bayi ya sadar da ni ilahuna zuwa fahimtar wannan ayoyi da muka zana yanzu na fi kowa sanin wannan ayar shi yasa na fi kowa rike annabi Muhammad kuma na fi kowa koyi da sunnar annabi صلى الله عليه وسلم
روي أن نصارى نجران قالوا an rawaito cewa kiristocin najirana sun ce إنما نعظم المسيح ونعبده abinda yake abinda ya sa muke bauta wa isa almasihu alaihi salamu ko muke bauta masa
حبا لله وتعظيما لله saboda muna son Allah ne muna girmama Allah shi yasa muke bauta wa isa almasihu ko muke san shi فقال تعالى sai ta'ala ya faɗa قل يا محمد sallallahu alaihi wa sallam Allah ce gaya musu ya kai abin yabo sama da ƙasa إن كنتم تحبون الله gaya musu in dai kun kasance kuna son Allah فاتبعوني to ku bi ni
ولم آه ولما نزلت الآية lokacin da wannan aya ta sauka قال عبد الله بن أبي يا sai Abdullahi dan Ubay ibn Salul ya gaya wa sabon shine shugaban munafikan duniya duk wani munafiki da gani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ubansa duk wani sadiki daga gani sai na Abubakar Siddiq shine ubansa
إن محمدا يجعل طاع- يجعل طاعته كطاعة الله sai shugaban munafikai sai yana samun raunanan musulmi yana cije daga kun gani ko kun ga Muhammadu ko yana so ya sanya wato bin shi wato kamar bin Allah
ويأمرنا أن نحبه yana mana umarni ya rufe shi
كما أحبت النصارى عيسى
kamar yadda kiristoci ke san annabi Isa haka yake so ya koya mana mu ma mu dinga yi din فنزل قوله تعالى قل sai faɗin Allah ta'ala isauta قل أطيعوا الله والرسول ga ya musu ya rasulullah ban baka ce ku bi ka ba kul ga ya musu atiullah ku ba Allah war rasul da ma'aikin Allah وقال عليه الصلاة والسلام sai alaihi salatu wassalam yace من أطاعني فقد أطاع الله duk wanda ya yi mini da'a ya bi ni ku fa ya ba Allah ومن أطاع الإمام فقد أطاعني duk wanda ya ji jagora to ni ya bi duk wanda ya bi shi Ibrahim annabi Muhammad ya bi duk wanda ya bi annabi Allah ya bi sai da ka duk masu gani muna bin shi Ibrahim suke gani kan wani abu ne annabi ne ya faɗi wa man adaa al imama faqad adaa ni duk wanda ya bi ni ya ba Allah wanda ya bi jagora ni ya bi ومن أتاني فقد ومن أتاني فقد أتى الله duk wanda ya saba mini to ya saba wa Allah ومن أتى الإمام فقد أتاني wanda ya saba wa jagora ni ya saba wa sai da ka wanda ya saba shi Ibrahim ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الإشارة
Ibn Ajiba yake to barka ji wata ishara اتباع الرسول sallallahu alaihi wasallam yace biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ركن من أركان الطريقة in baka sani ba wani ginshiki ne daga cikin ginshikan dariƙa in dai kai ka dan dariƙa ne to dole ka ba annabi dole ne wajibin ka ne ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ko baka bi shi ba to ba dan dariƙa bane sai to da duk shehunan dariƙa annabi suke bi duk wannan biyayya da ga ana musu ana tura hula an gansu a tura takalmi a duka wallahi saboda annabi ake musu wanda kaunar shi ta kai ga manzo Allah za ka amma ya haka shi yasa waɗanda ba za su dayar ɗariƙar ce mamaki wajen da ake ganin malamai saboda su ma su ba annabi yadda su hannun ɗariƙar ce don annabi su ganin ba ya musu ba
وشرط في إشراك أنوار الحقيقة kuma biyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shar'i ne daga cikin sharuɗan da ke sa hasashen hakika su tsin kai a zuciyar bawa ومن لا اتباع له duk wanda babu biyayya tsakaninsa da manzo Allah لا طريق له to ba dan ne ba ne
ومن لا طريق له duk ko wanda ba dan ɗariƙa ba لا وصول له ba shi ba saduwa da zatin Allah قال الشيخ الزروق Sheikh Imam Zarruq ya faɗi
وصول الطريقة خمسة أشياء ainihin harsashin ginin ɗariƙar sufaye abubuwa ne guda biyar asalin ɗariƙa abu biyar ne a saurara da kyau in ba su babu ɗariƙa
تقوى الله في السر والعلانية tsoron Allah ciki da waje duk wanda ya rasa tsoron Allah ciki da waje to babu ɗariƙa tare da shi واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال da biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zance da aiki wa man arada an yakuna ma'idi ali falyasluk tariqi fil aqwali wal af'ali
والإعراض عن الخلق sannan ka kawar da kai gabarin halitta da wawayensu da masu hankalinsu da jahilansu da malamansu kowa ya sakar wai sai na nuna cewa ka shedinka daga bawa ba wawa amsa idan wawa ya gaya ma kalma da in karama yana da su da yawa zuciya yana da wawanci da yawa in kai yi zage ka so ɗayan karama zai kwaso sauran in ji sai na ali yace ka shaidinka daga kula wawa in wawa in zage ka kawai kai kamar baka ji ba wai wata rana wani sufi ya fito yana da sai wata mata sai ta tare shi an ya ta ce ina jiki ka ga shi kamar na Allah ba ka da aiki sai riya sai su sun da zai ji wallahi sun gano abin da yawa almajirai na su gano ba wallahi da sun gano duk da sun ma su amma Allah ya saka miki da alheri da zai gano ya yi gaba zai ta fashe da goyon duk wallahi malam wani ne ya sa ni ma sai su ɗauke ba matsala mai sa ne.
bil ikbali wal idbari Ka kawar da kai gabarin halitta ko su fuskanci ka ko su baka ba duk ɗaya ne. Ko su zo wurinka ko kar su zo wannan ya rage nasu. Kar ka taɓa tsayawa ka zauna kana sauraro wani mutane su zo wurinka. Ko su zo ko kar su zo duka abu ɗaya ne.
والرجوع إلى الله في السراء والضراء Sannan ka koma zuwa ga Allah cikin talauci da wadata. In kana da kuɗi Allah, in babu kuɗi Allah, wannan ba almajirai sai Ibrahim da waki zai rike wannan ayana su khallul hazla wa qul muhammadan wa illa tarawun dahr fi dabarai ko ba muke san shi kamar mu mutum ko ne kamar ma mutum ma wallahi ganin mu koya shi
والرضا عن الله في القليل والكثير sannan ka yarda da Allah cikin kankani da mai yawa in Allah ba ka kankani ka gode Allah in Allah ba ka kaɗan ka gode Allah
الرسول عليه الصلاة والسلام shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke ji جاب الحضرة shine hijabul halara Allah وبوابها kuma shi ne ainihin ne wato wanda ke tsaye bakin ƙofa halara ɗin ba a shiga su ta wurin shi shi kuma mai ga Allah sai Ibrahim ne tsaye bakin halara shi fa wasu habibullah yin fadi wasiya duk wanda ka ja ya ta duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau amma ba ta ƙofa ce Ibrahim ba ka rabu da shi kawai yaudarar mutane yana neman kuɗi ne ka'ida in za shiga fadar Allah sai an zo ma'aikin Allah sannan in za a je fadar ma'aikin Allah sai an zo ƙofar Abdul Zaki
فمن أتى من بابه duk wanda ya towa Allah ta kofar manzo Allah بمحبته واتباعه ta hanyar soyayyar manzo Allah din da kuma biyayya gare shi دخل الحضرة zai shiga halarar Allah kai tsaye duk wanda ya towa bakin kofar halarar manzo Allah ta hanyar shi Ibrahim ta hanyar soyayyar da biyayya gare shi zai shiga fadan manzo Allah kai tsaye wa adwi liman qad habbani kullama wa ila al-hadratil aliya wa law kun turamizan
وسكن فيها kuma zai samu kujerar zama a cikin halara din in dai bai ta kofar annabi a- a cikin halara Allah zai samu kujerar zama duk wanda ya je wa manzo Allah ta kofar halara shi Ibrahim in ya shiga zai samu kujerar zama duk mutumin da ya je ba ta kofar shi Ibrahim ba to in ma ya yi kokari din ya samu karfin shiga za ka tadda akan tabar maki amma almajiran shi Ibrahim akan kujerar sai ma in tijan zangon bari bari ya sa fa yau babu fati babu wahidu muka farri'u ya habibu ɗayar mataki yau ƙofar fata ya ƙofa ɗaya ce shi ne shi Ibrahim yau wanda zai tafi wurin Allah ko wurin manzo Allah ko wurin zuciya ya ta san mahalar shi Ibrahim yanzu zai shiga kai tsaye
ومن تنكب عنها wanda ko ya ce zai ta wannan ƙofa نريده كده to in ma je bakin ƙofar za a kore shi a nisan ta shiga halara في ذلك يقول القائل to saboda haka ne wani ne faɗa yake faɗa وأنت باب الله أي امرئ وأفاه من غيرك لا يدخله تبعه العالم في الأقوال والآبد الزاهد في الأفعال وفيهما الصوفي في السباق لكنه قد زاد في الأخلاق وأنت باب الله suka ce ya rasulullah kai kadai ne ƙofar Allah
أي امرئ duk wani mutum وافاه من غيرك in ya to wannan ƙofa ba ta wurinka ba لا يدخل ba shi ba shiga wurin Allah a wata ruwayar atahu min gairika a wannan ruwayar wafahu min gairika duk wanda ya zo Allah ba ta ko ba ta bala ya kullu ba shi ba shiga
tabi'ahu al-alim malami yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila qawali ta wurin maganganu su malaman zahiri a maganganun su biyayya su da Allah ba dole ka same su da aiki ba za ka samu bakin su ran za ka ce sanda annabi ke faɗin hadisi a gaban sa ke faɗi sun iya karanta in ka ji ayoyin Qur'ani za ka ɗauka lokacin da Jibril ke zuwa wurin manzo Allah a gaban sa ake sauke waye amma aiki kuma kwanan ne fa a bakin Musa a zuciyar Fir'auna
wal abidu zahidu shi ko adadi ne gudun duniya fil af'ali shi a wurin aiki da za ka samu in ka rubuta sunan shi ba da iya karantawa amma ya iya aiki su waɗannan sun iya karatu amma ba su iya aiki ba waɗannan kuma sun iya aiki ba su iya karatu ba wa fihi masuhi to a nan su shi ya zarce kowa shi kuma fi istibaki ne shiga gaban su duka da da alimu da ajibu su shi yana gaban su lakinnahu qad zada fil akhlaq shi ya fi su da ɗabi'u shi sufi za ka samu malami ne kuma arziki ne shi ko malami malami ne na harshe kawai za ka sabbi yana zaluntar matan shi yana cutar makwabtan shi an kawo kujerun hajji ko umra ya siyar sai ya sa kuɗi a aljihu ko baya jin kunyan Allah ko baya jin kunyan bayan Allah za ka tabda an kawo abubuwa da yawa ya- ya yi rubuta ciki a kai kuma yana da kai ku da Allah eh ku furu ila Allah ku furu ila Allah ku kuma ta wurin shi da sannan za ka iya samun adidi shi kuma yana ta ibada amma bai yi karatu amma sofi malami ne kuma adidi ne sai da ka ya fi su da ɗabi'u
faman idda'a mahabbatullahi duk wanda ya da'awar san Allah aw mahabbati rasulillahi ko kuma ya da'awar soyayyar manzo Allah ولم يؤدهما
amma baya biyayya gare su ولم يتكلف بأخلاقهما kuma baya ɗabi'antuwa mutum ne ce yana son Allah yana son manzo Allah yana son shi Tijjani yana son shi Ibrahim amma baya biyayya gare su sannan bai ɗabi'antu da ɗabi'un shi Ibrahim ba فدعواه كاذبة to da'awarsa ta ƙarya ce ƙarya ce kowa ya san shi Ibrahim radiyallahu anhu yanda yake kullum bukata sai wani matukar bihi mu an asukahu ila hadarti birrin rahimi ilahina kuma duk hadiyu da za su tara idan ya zo Najeriya aka hada hadiya in ya tafi Ghana a can zai rabar kokarin sa zawiyoyi su ci gaba masallatai su ci gaba makarantar su ci gaba idan aka hada hadiya a Ghana ya shiga Togo a nan za ta kare daga Togo ya shiga Gambia a nan za ta kare in ya shiga Mali a nan za ta kare in ya je kasashen Turai da hadiyar da ya samu China in ya shiga da abin da ya samu da ya shigo wata kasa ta kare baya shiga cikin gidansa gidan iyalinsa sai ya zazzaje da kasa ba komai a ciki. duk ya rabar to kai ga kake mukaddami saboda haka yan uwa shari'a ta zama wani kayan wasa ne to ga yadda take shi yasa ake so alazin din ta tafi shi Ibrahim dan a gano ta kai ta take
وفي ذلك يقول ابن ابن المبارك to a cikin wannan ne irin mubarak yake cewa تعس الإله وأنت تبحر ضده فذا محال في القياس بديء لو كان حبك سالكا ل- لا تعتو إن المحب لمن يحب مطيع تعس الإله tana saba wa Allah
وأنت تظهر حب ت- وأنت تظهر حبه tana cewa kai masoyin Allah ne masoyin manzo Allah ne da shi Ibrahim da shi Ibrahim amma ko kana saba wa Allah alhali su ta san karfi ne cikin karfi sai Ibrahim yana cewa alhamdulillah ne ka aka tsahira ma qultu fakhran bal laqad shakiran na gode wa Allah duk abin da muke ran fada shi ta fada na rayu cikin tsarki babana mai tsarki mahaifiyata mai tsarki kakannina masu tsarki ƴaƴana masu tsarki almajirina masu tsarki ina faɗi ne don godiya ga Allah ba alfahari ba sai ma haka ne
فذا محال to wannan fa korarren abu ne abinda ba zai yi ba ne لقياس بديع a bajiri ma wannan ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba wannan abu ne wanda in ka kara shi da hankali ma ai ba zai karba ba kana son mutum amma da ka daban da nashi
لو كان حبك صادقا ga soyayyar ka ta gaskiya ce لا دعته da ka yi biyayya ga Allah da manzo Allah da shi Sufyan da shi Ibrahim إن المحب domin masoyi liman yuhibbu mudi'u mudi'u mai biyayya ne liman yuhibbu ga wanda yake so sai da haka ya kamata lallai mu lura da wannan
wadallat al-ayat wannan aya da muka karanto kun in kuntum tu'minuna Allah fattabiyuni yuhibbukum Allah tana nuni ala sharafin nabi alayhi salam abu ta girman annabi alaihi salam wa ali
fa innahu ja'ala matadi'atihi
domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kansa matadi'ati habibihi Allah ya sanya kansa san biyayya ga masoyinsa annabi wa qarana da'atuhu bi da'atihi Allah ya gwama da'arsa da da'ar manzonsa faman idda'a mahabbatillahi ko wanda yake da'awar san Allah wa khalafa sunnati nabiyhi sannan yake saba wa sunnan manzonsa wa huwa kazzabun to mu sai da mutum kazzabu da wanda muka yi ta magana shi din nan jum- eh, lahadin da ta wuce to da ka duk wanda ya ce yana san manzo Allah yake saba sunnan manzo Allah to makarici ne bi nafsi kitabillahi ta'ala ba mu muka faɗa ba alƙur'anin ta'ala ne ya ƙaryata shi ma kila kamar yadda suka faɗi تعصي الإله وأنت تظهر ضده هذا محال في الفعل بديع وكان حبك صادقا لا أعطاته إن المحب لمن يحب مطيع وإنما كان من ادعى محبة الله domin wanda ya da'awar san Allah ya kasance وخالف سنة رسوله
wani duk wanda ya da'awar soyayyar Allah yake saba sunnan manzo Allah
كان
ya kasance كذابا في دعواه makarici ne a cikin da'awarsa لأن من أحب آخر, آخر dan ba wai annabi ba ba shi Sufyan ba ba shi Ibrahim ba duk wanda ya ce yana son wani mutumin nan na Allah ne ko ba na Allah ba ne يحب خواته dole ka je yana son jama'ar wannan mutum duk mutumin da ka ga ce yana son wani to za ka je yana son irin jama'ar wannan mutumin da yake yana son.
والمتصلين به sai duk waɗanda suke da alaƙa da mutumin ma za ka je yana son su من عبيده bayan sa ne وغلمانه da ƴaƴansa وبيته kai har gidan mutumin ma za ka je yana son gidan وبنيانه za ka je yana son ginin gidan tsarin ginin gidan ma yana kamar yadda tsarin ginin gidan shi Ibrahim ya mana
ومحله ومكانه za ka je yana son mahallin su za ka je yana son bagiransa yana son yadda gidan da yake da yadda filin gidan yake da yadda wurin yake duka kamar yadda muke son madina su kaula
وجداره وقلبه kai har bangon gidan za ka je yana so kai har karan mai gidan za ka je yana so shi yasa ba a so ka so wani ba abin da ya kamata ba saboda idan ka so wani za ka so duk abin da ya shafe shi har karan shi ma za ka tana son karan وغير ذلك kai da wani wannan dai هذا هو قانون masu ya yana saboda ka idan mutumin banza ne sai soyayyar wannan mutumin sai ta zama guba mai kisa sai ta sarayani a zuciyarsa sai ya mutu arni shi kenan an gama da shi وقاعدة المحبة kuma wannan shine ka'idar soyayya فإلى هذا المعنى أشار المجنون zuwa wannan ma'ana ne majnunu laila yake ishara حيث قال a lokacin da yake cewa أمر على الديار ديار ليلى أكفل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار كظن قلبي ولكن حب من سكن الديار أمر على الديار majnunu laila yake ina shuɗewa ina wuce gidaje ديار ليلى gidajen da laila take garin أكبل ذا الجدار ina sumbantar waɗannan gidaje duk bangon da na gani sai na je na sumbanci gidan وذا الجدار in sumbanci wannan bango in sumbanci wancan bango وما حب الديار شغبنا قلبي mutane sun ɗauka ƙaunar bangwayen gidan ne yake shagaltar da zuciyata ولكن sai dai bari in gaya muku gaskiya حب من سكن الديار soyayyar wadda take garin da gidajen suke su suka shagaltar da ni nake san gidajen wani yana bin gidaje yana sumbanta wani ya gaishe ta a kai wani na ji a kake sumbanta gidaje haka sun birge ka ne yace wata yarinya ce a garin sunanta Laila san ta ya sa cikin gidajen garin ina son
وقال ال- قال الإمام القشيري رحمه الله imam al-qushairi Allah ya ji kansa ya ce أدعى الله أدماء الكل نعم أدعى الله Allah ya yi أدماء الكل fadayin kowa أن يسلم لعادهم نفسه wato sallama wa wani ɗaya kansa إلا ومقتداهم سيد الأولين والآخرين sai in ya zama abin koyin su sayyidul mursalina wato ba a yadda ka je ka sallama wa wani kanka ba sai in yana koyi da annabi in ba haka ba ya kai shi dan kan yace ga ga ga ga ga, ga kayan mu ka je ka sallama wanda ka ga dama shi ne ya kai kaurin shi din ka sallama wanda suka sallama Allah kai sai su kama da sai da kai ha anta rabbuka shi kenan
وأبي sai yace zuciyata مرهون amar jinjinarwa ce بحب محمد da soyayyar annabi Muhammad فلا تف محبا ya rasulullah ka tausaya wannan masoyi سار للقلب راهنا سار راهنا wanda ya zama jinginanne للقلب da zuciya wato zuciyata na kai ta jingina na kai ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jingina kuma na amsa kudin na ta ba ranar karɓo ta Mm. saboda ka ya rasulullah ka tausaya wa wanda yake jinginannen zuciya a gabanka
جبريل بحب الهاشمي sai ce kai wai ina su hassanu ina su ka'abu ina su labahani ina su imamul bosiri ina dukkan ashiƙai da masoyan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama bari in gaya muku san annabi koya kuka yi ni ko cikin cikin hashi ni an gine ni ne an halitte ni ne da ƙasa da ruwar ƙaunar annabi Muhammad sai da ni ba koya ne ba ku koya kuka yi ni ko haka nake
وجدتني sannan ya rasulullah kana ƙara mini بما هزت da abin da ka tattaro محاسنا na kyawun nan na Ubangiji يا خير الانام ya soyayyen talikai ya Rasulullah dama ina son ka to amma soyayyar ka ina ta kokowa da ita tun dama haka aka dace ni to abin da ke ƙara mini son ka ganin Allah da kai sai kyawun halarar zatin Allah ta dawo jikin ka sai soyayya ta ƙaru amma ba da haka ba za ta ƙaru ba saboda dama jikin da yake lashi ne wa jittani mahatinan lima hussa kana ƙara mini wato wato ƙarin soyayya saboda kyawun da kake ɗauke da shi ya khairu al'anan ذاك الجمال sai ce ka san wannan jamalar da muke magana kuwa فسكتني wannan kyawu na manzo Allah da ya karbo daga halar sunna da nafata da Allah ta takkata ne ta sana yi shiru. ba da man magana yayin na faɗa yanzu kuma wani rikici ya zo. yanzu wannan karatun ma da muke ya dade gani ne balle to ta takkata ne za ta jamalu wannan kyawun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Allah tabaraka ta'ala ya sa baki na yi shiru.
وربما kai sai da yawa أقال لساني harshe na yana yin tsawo وازنا saboda yana aunawa بالمجلس ya zuwa ga yabo cikin manzalla yana aune yabo yana aune yabo yana aune yabo wani lokaci za ka biya harshen ya tsaye in ta maganganu in ta maganganu wani lokaci zai ga na shi
ذات المصطفى shi yake zatin almustafa zatin Allah وصفاته da sufofin almustafa zatin Allah وحجيب لقلبي an koyantar da su ne a zuciyarka ka ga ka sa abin da ake nuni zatin mustafa wa sifatuhu zatin almustafa sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhu da soyayyarsa an koyantar da su da zuciyarka وقلبي zuciyana قد يسر بما جنى kad ya surru hakika yana farin ciki bima jana da abin da yake ƙasa abin da yake lasa abin da yake tsinka abin da yake ci abin da yake taunawa abin da yake haɗewa shine bima jana zuciya na yana jin daɗi saboda yana tsinko mahabba da shauku da isku da garamu da huyanu da tatayyu da abubuwa da yato zuciya yana jin daɗin wannan yayin da wani zuciyarsa ke tsinko ƙaunar zainabu da Talatu da Bilkisu da Hindu da Dadin da Sulaima da Zainab da Maryam da sauransu to ni zuciyata tana farin ciki saboda tsinko kaunar Annabi Muhammadu da take da lasa da ɗasa da ci da taunawa
وتنزل أمرا sai ya ce to ya Rasulullah ka saukar da wani irin umarni ka saukar da wani umarni na intiƙami kullahi ne a kowane lokaci liman baka liman baka ga duk wanda ya zalunci lihibbika lihibbika ga masoyinka duk wanda ya zalunci masoyin nan naka Allah saukar da bala'o'i nau'i kala daban-daban na talauci rashin lafiya kaskanci bala'ai jahilci kowane iri ka saukar da shi liman bagayo duka ga wanda ya zalunci ga masoyinka shuglan Allah shagaltar da shi mutatin nan mustaqil nan wanda ya tsoye tsoye a zuciyar shi a kanmu ya kulle mu a zuciya yana kin mu ya tsoye
wa zayina ya tsoye yawo yana wa'azi yana zagin mu halasu jita to Allah shagaltar da su da kansu ka sa wani bala'i ya afka gidansu ko akan ƴaƴansu ko matansu ko dukiyarsu ko girman da suke da shi Allah sauke girman dawo da su biyu babu shi ne abin da zai ke nufi fata yanzu na amuran kullum yi ne liman ba gani fita shi kullum mustakin nan wazayina wato ma'anin mustakin nan wazayina Allah ba shi mustakin nan idan yana gida bai san halin da yake ciki ba wazayina in ya fito bai san inda za shi ba shi ne magana mustakin nan in yana gida bai san me yake ciki ba wani hali yake ciki wazayina in yana tafiya kuma ya ce ina za ka ce wallahi shi ma bai san inda zai je ba sai da ya ruɗe kawai
da taksi Allah ka kare mu ka kare jama'an mu wa tarbib makatibbin Allah watar duk ka juyar da makarfidde ainihin talibin makirfin kittin maki kaga kittin masoyi kittin in ka ƙara ɗigo a saman ka zama maki hukuma ce irin ta shehu makara kittin ba kittin ba eh yi duka kan duk ya ce a a mutakin nan wa zaina ya ce fatin zula amran kullahi min liman badalihi bika nan kuma sai ce wa bitatti wa tarkis makarkibbu Allah ka kare mu ka juyar da makircin makiyin mu makiyan mu idan sun je sun zauna su yi mutum duk abin da suka shawarta Allah juyar da su gidajen su su ta mutum su ta mutum har su gaji abin da suke tattaunawa ya ƙi faruwa kuma ya ƙi yiwa kuma ba zai yi ba har abada sannan duk abin da suka yi in suka yi su kada ya tsaye ku suka jajjatar muna ko suka yi bunne bunne ko suka aikata abubuwan su Allah su koma gida su gani a gidansu malamin da suka ba kuɗi ya wurdi in ya tuntube da buzu ya faɗi ya sani ka zan ku wanda buzu ya karya shi ya gama yawo sai shi kenan ko ba ka shi ne da taxi Allah ka kare ka kare almajiranmu da jama'anmu watar duk ka juyar da makarkin biyu ainihin makarkin makinmu dinarihi ka mayar a kansa a ƙirjin shi fahimci sai ya maraita kaman kajjaza kamar wanda ya yanke marina zozon hancinsa bilkafi da hannunsa wani kafin ne yake subanta yadda zai manzo Allah yake cewa ai idan muka in na kama hanci ta haka in na kama ina yin ina tube da ya kama sai hannun ya rufe hanci hannun ya dinga da yana ga wannan ta kawai a hanci hannun ya ce fiti ya dinga sai ga hannun ya tube hanci to bai na kudin da mutane wanda zai manzo Allah ne hannun yana rike hanci sai ya tube hanci shi ne shi Ibrahim ya ce Allah yi wa makiyin mu haka idan mutum ne yana sufanta wa jama'a yanda zai mana Allah yi mai abin ya koma gidansa wa kalmutasi Allah kai mai da makiyin mu kamar mutumin da ya lata asumman nakiya a summa kuba annaki a mai kusa kuba mai kusa Allah kai wa makiyin mu kamar wanda ya sha guba mai kusa wa bayisin Allah ka mai da makiyin mu kamar mai bincike biziltin lahu da farshen shi yana bincike yana bincike da farshe hatsan yana binciko halakarsa wa yurda bi ma jana sai a halakar da shi da abin da ya tono wani ya hausa za sai kaza da tole-tole suka tono wukar da za a yanka shi to duk mutumin da yake bincike yadda zai karya mu ya binciko yadda zai halaka kansa kawai to shi ne abin da shi yake nufi a nan duka waɗannan wasu ne suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka guba ce ya shirya ashe ya taba da hannunsa wurin ya taba harshensa ashe kuma ta kama harshen sai harshen ya farfashe magogoron ya farfashe shi kuma ya rufe ya lalace mutu sai kama a kai gubar gaba annabi to shi ne sai ya ce Allah maki mu in ya shirya guba kam ya kama ne sha abin sha gida ya yi da kuma duk su sha shi ke fa abdul sai ya ce wannan bawa abdul zati mukarar ya tabbatar wa kansa sulkusuri cewa almajiransa sun taƙaita aiki abdul wala sannan kuma sun yi rauni wana shi ne a wajen su cewa nawa rasar sa akwai dabara wai wana sun suka ce nawa wannan ba ya tabbatar da kan cewa shi ne nawa ne bil kuturi da taƙaita aiki wajen wana da kuma nawa walakin lahu sai dai cewa shi an nufi amada daga soyayyar annabi ahmadu ma wana bai nawa ba yake da mawa na bai nawa ba to ya yi nawa a cikin abubuwa amma hurufan annabi bai nawa ba
walin matukazzi sai ya ce wai shin makiyana wai da suke zage-zage su yaya ne kun san manufa ta kuwa bari su ji manufa ta walin matu kun ga al'ummar annabi muhammadu kasbi manufa ta yi mu a cikin su ana tuqahum ina so ne in kora su ila hadratu barahimi zuwa ga halalan makajin halitta ila ila ubangijinmu wa ta'lamu kai ne sauraro da sannu ba ka sani hal fil khalqi wai a cikin halitta Allah ba ki daya ana alayhim akwai mafi tausayin halitta kamar ni
madaddari matuƙar zamani minni wanda ya kai ni wal bayidu kalla aiki na da gani mana wani bai wanda bai zamani da manzo Allah ba kama dana na mai da shi kamar sahabi na nesa na kawo shi kusa ta ce ya isa ya yi wani aiki wani bai kama da na wata alamu da sannu za ka sani hal fil kalbi shin a cikin halitta Allah a hana alaihi mumin akwai wanda ya kai ni tausayin halitta wani ba'idu wanda ya nesa da halar Allah kama da na na kawo shi kusa har annabi yana gaya mana ashabuka ashabi don ba mu ba a zo wannan aiki
wa ma fika wa ma fi ka abin da ke cikinka wa ma fi ka abin da kake nema cikinka abin da kake bincike kake nema me ya same ka ne shi ne ma'ana wa ma fi ka wai me ya same ka kake ta bincike kake neman wani al'amari daban mimma fika abin da kake nema shi ne a cikinka ai ka gane ganewa abin nan da kake nema shi ne a cikinka yabdu gane yana ta bayyana cikin asgarar tarbiyya mufattan a fili a bayyane mufassahan a bayyane sai an san ka gano mana eh in sunan ka abdullahi ka gano wannan
wadaha to wadaha sarkin Allah ne Muhammadu hadisi shine abokin tirana wato daha hadisi ni tira ta baki ɗaya daha ne kawai ba ni da wani tira in karatu ka zo in koya maka ma annabi ban gama eh ni ban da wani karatu da wuce annabi duk abin da ka zo in gaya maka to annabi zan gaya maka musafiya shi ne abokin duk wanda ya zama abokin tura na to manzo Allah nake gaya masa littamir da abokin zama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo yana neman wani ilimi annabi zan gaya masa ko ba ya tare da cewa wancan ilimin babu bane in ka zo neman wancan ilimin zamu gaya ma amma dai in ka kawo kanka wurin mu annabi zamu gaya masa sallallahu alaihi wasallam arasu minni sai ya ce to bari in takaice maka wahala dan ka gano wa ma shi ka min ma shi ka yabbu mufassahan shi ne sai ya ce ne arasu minni yace ka ga kai ne
lahu sun na manzo Allah ne
wal muhayya ka ga fuska ta
lahu shi ma fuskan manzo Allah ce wa kalkali ka ga kirji nan nan na mai faɗi lahu ta manzo Allah ne wa batni ka ga cikin nan nawa lahu shi ma na manzo Allah ne wa rijli ka ga kafafuwan nan nawa lahu su ma na manzo Allah ne wal fuadu ka ga zuciyar nan da ke cikin kirji na wa ma huna da abin da ke cikin jikin Ibrahim al-Kaulahi ba ke da lahu sun na annabi Muhammadu saboda haka shi ne ma sai ka min ma sai ka yabbu mufassal abin da kake nema ne gashi a cikin ka in ga yana za ka ɗakin ka kamun nan da hoton shi kuma kana ta neman shi a waje ko ma ba shi dan uwa yana ciki
masalifati sai ce kaga fatin tsaya ba haukaili kaga ainihin kafaɗai na kamfallai na guda biyu kafaɗar dama da ta hagu kuma janibi sun haƙarƙarin nan na guda biyu fakuti bari in taƙaice maka wahala dole biye biye ne ka ga ni tuka da rawanin nan nawa da jirata da idanuwana da hancin nan da bakin nan da murmushin nan da na ina yi da kunnuwan nan da wuyan nan da na ce maka wazi da rasulullahi da ƙirjin nan nawa da dukkan kulliya ta ba ɗayansu na sallama su da kairar hali da koyon hadisa ba ni nake gani ba shi ne barhal mudahina ka rabu da almudahana eh mahajubai su dinga rikita ta su ta wa'azi kana ji ka rabu da wannan kama mu kawai ka daina wahala eh gane kana da ko da wa ai a rikita ko ba ai nan da ta ta san ne gaskiya an jima a dawo da kai hakka yi bijiya ka ce sai da Allah ni musulmi ne na ka da gane gaskiya ba haka ake ba in aka yi nan da kai a samu na tuwa da kan ne a dawo ne a ce ai ne na tuwa kan ne ƙarfi zai gaba ta yabi kai da Allah ne ni musulmi ne kawai tun da na ga dama zan yi sallah ba shi ke rabu to shi ne aka ta ɗauke maka wala ta kai rabu da almun da halaka ji kama mu kawai
wal aluna sai ya ce to ba ni kadai ba wal ahalu na iyalai na mata na wal aulad da ƴaƴana da su ne su ce salahuddin radiyallahu anhu wasahabu sahabbaina zai ji Ali Sisi su shi Usman Bai sai ji Umar Fahad sai ji Umar Kore sai ji Usman Jai sai ji Ibra Fahad sai ji Ahmad Tram su Abdu su shi Jibrima su shi Atiku su shi Malam Tijani su shi Ali Laharazi su shi Abdul Fati su shi Bayar Usman Bauchi dukkan shi wannan ne su shi Abubakar Shota sai ce baki ɗayan su kuma ma hawa ammuni mulkan kai ba wai ‘ya'yana da iyalaina da sahabbaina ba duk abin da hannuna ya samu na mallaka wa ma kana dakina haddar tantattobina da kake gani na bayar da su ga manzo Allah a gani ko duk abin da ka sani har dabbobina da gona ta ta annabi ce in kai noma a gona ta kai noma a gona annabi a banza za ka ga dattijan nan suna zuwa su yi noma wanda bai sani ne ya ɗauka wasa shi saboda haka a can da duk wanda ya noma a gonar shi kai ma ka je kai noma a gonarsa ka je ka yi a can duk wanda ya shi hidima ka je kai masa hidima shi ma kai masa hidima sai yana ta kullu man khadamani la budda an ujazi
tasattan kuma yana ta saufa a saufa yanzamu man kassar fi hakkina shi ne yabdu annan kullu fi kabbata to saboda haka shi gaba tasattan an dari sai ya ce na yi garkuwa na koye daga barin kallon idanuwan 'yan zamani na musamman ba daha muhammadin kamar an ta shawara ina ka boye yake na boye cikin ɗaha Muhammadu فما كان للمختار duk wanda ya yi garkuwa da ɗaha tsarkin Allah al-Muktar zamun halitta من فك عاننا ba zai kushe ba a zamanin sa amintacce wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usbu bi adana tajni wa man bi rasulillahi lam yakhsha mada duk wanda ya rataye da manzon Allah kare ji tsoron duk wani malamin fito dole shi kaka damu sai dai in ba da annabi ka bace ba ya gama jawo hujja ka cigaba ka shiga bada yana waje a ji aljanna ka shiga aljanna ana inda inda ana ta bincike to a ya kaza kuma ya aka yi kaza saboda haka shi da shi man ka man ka ne misali man fakka amina duk wanda ya mai da lamarinsa ga manzo Allah ya fake da shi ba zai fashe ba yana amintacce
ربي فما عرف الأيام ربي yau da gobe ko duniya da lahira ko aljanu da mutane ko mala'iku da rawanai amma a rafa ba su san rafi gidana ba yau da gobe duniya da lahira ba su san ina ne gidana ba ba su sani ba in ka matsa wani za su ce kaudaha in wani ya matsa ya ce in ya ce ba su ce karya ki in wani ko ya matsa ya ce madina sai a ce kuyanta balle ka ce maka to ya za a su gane fama arafa al'ayyamu rabbi wa ma darastu ma duniya da lahira yau da gobe da mutanen da ke cikin duniya da ƴan lahirar ba su san gidana ba وما تركت ماتيا kai ko sunana ma ba sani ba in ka faɗa za su ce Ibrahim al-Kaulahi in ka rasa hakula ma uzo in ce ai shekul islam ya ji ya waji ga mutanen Allah wannan ka ba da hujja in ka matsa su ba su ce ka wasu anani kowa da irin wani ce iyas wani ce barhama kowa da abin da yake bari ya ce kai su bai wannan kafi duniya da lahira ma ba su san sunana ba eh ba su san sunana ba ko sai ranar eh ranar za su san sunana kace ah mustakantu ahmad qasim yace ka san yadda aka yi na zama ta faskartu an dari bi da muhammadin wa man kana lil mukarramin fakka aminan yace mustakantu amar kadina sun randa na mai da annabi ahmadu shine makwanci na a cikin shi nake kwana ba a ɗaki ko a gida ba ko a duniya ko a lahira a a cikin ka ahmadu a nan nake kwana
ahmad sirrat sai kuma dai ka san Ahmadu a filin zaki kuma a can nake kwana to ya za ka gano za ka ce Allah a duniya zai zuwa lahira ko a sama Allah yake zuwa kasa to da to wazatu to zaki kuma sirruha asirin ta ne da kawa da kiraki altazwa ina alfarku da injirman doki mai tsananin ƙarfi wayunan dararraunan jaki gurgu fasawa suna yin teku an ƙarfi da ƙarfar sirrin zaki to ni kuma a can nake da jirgin sama da teku suna takaitawa da jerin sabu da sirri da sirri yadda ni wakta bazin saboda ka dole ka ji a ce zai rikice ka ce Allah ya bada sa'a
dukkan jiyatin tun daga sun fi kanzan maksiyar tun daga tanziyatul maksiya au kuntu qablata a'rif kuma in ce mata kuntu kanzan maksiyar lam urab aw kuntu ko kuma in ce maka ni na kasance kabla ta'aruf tun gabanin zafi ya sanar da kansa ta halitta ma kana sakinan abin da ya kasance wato a zaune baya motsi ko kuma ba shi ka haraka min to sai ya motsi daga wannan asirin wannan asirin shine annabi Muhammadu to dukkan abin da ka sani ya motsa ne saboda annabi bizaka to don haka fatattaki تشتيت العوالم الحسية والمعنوية بين الحلفة بدا سكا بينا lillahi sirri daga ɓangaren asirin manzan wa ulliktu ni kuma fa ina rataye da wannan asirin kun fi kanzan lam'uraf min zaka zamani tun daga lokacin da Allah ya ce kun fi kanzan lam'uraf nake rataye da asirin zaki ila huna har zuwa yau har zuwa yanzu kuda ta gani in za ka gano ka gano in ka kaza ka je kai tarbiya kai ka zauna ka dinga kula kulu kana zun kura baki yau an kai shi inda Allah bai kai shi ba sai dai kai azkaru dan uwa ka cire girman kai kana wanda ke kuma bayan kai azkaru ka nemi tarkiya dan da yawan yi sai na na yi azkaru ka yi azkaru shekara wurin 20 ko 30 ko 50 amma babu faraki ba dole ka zawo wani katon majini ba maulan bishin salama yana cewa kamar yadda ake samun butuman kudubai haka ake samun butuman mahajibai zagari ana gaban butuman mahajibi ana neman butuman arabai kai kana butuman mahajibi
hakka salatihi mafi tsarkin salatin Allah ala fatin al-asrar ya tabbata bisa baɗinin asraru al ali tare da halaye aw man kana ka'inan ko kuma duk wanda ya zama kasantacce bil badri da ainihin samuwar alfadru cikakken wata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zamu dakata nan da har mun zo da sallar akbari dan mun zo mu yi bayani akan wato bizaka badat tashkiku min nas sirri eh sai bi tajir Umar Fai ya tambayi shehu to shi ne shehu yake magana akan asirin aure to yake ma me yasa ma ake aure to daga nan ne zaka gano badat tashkiku me yasa idan ka zauna kan hanya sai kaga kana yan waje waje har ka tashi ka je kana ta bayani kana rogowa da Allah ce ka turo duk me da nuni ha kawai dan wasan to shi ne shi ya bashi amsa yace barka ka ji ka ji ka ji to za mu bari sai lahadi insha Allah za mu karanto shi bismillah tabaraka ta'ala wa rahmatihi wa hawli za mu dakata a nan Allah ya ce musamman irin waɗanda Allah ya dan ba su wani ilimi haka to suna da iko kowane irin fanni su sa baki to wannan sa baki shi ke karya su shi ke janyo su kasa lazimi su kasa yin wajen su kasa zikin juma'a su mutu suna inkarin shi wasu yawan sa baki cikin abin da baka sani ba shi ke sanyo karin da ikari shi Ibrahim za a faɗi abu ba kowane irin abu ne hankali zai kama ba in ka zama cewa sai shi duk abin da aka faɗi sai hankali ya kama ba mu ne ba saboda abin da Allah ya Allah zai ne yu'minuna bil ghaibi ne ghaibi abin da baka ji ba baka gani ba a faɗa ka yadda sai ka duk mutum da ka ga sai shi sai ya auna abu ya ga yayi daidai zai yadda ka bar wannan kawai dan ta'adda ne munafiki ne ka so shigo da wannan lamari ta kasa ganewa sai da ka mu abin da muke kai duk abin da shi Ibrahim ya faɗi ni ne ta duk da zaka yi ana cewa yayi shi zali ya ce idza asba fanitum an min shay'an fadluhu bi mizan shar'i kama wa bata ku zuwa ma kana ku na sha faɗi da yawa akwai waɗanda sukan faɗi irin wannan maganar da zama zai haɗa mu da su a cire duk wani rashin kunya da ta'addanci akwai abin da zan faɗi ba wanda zai kawo nasi ko hadisi kuma shi su zan ya faɗi wallahi sai dai in ya ce karawa aka yi ko ga shi da ya rubuce sai su zan ya faɗi safan su kuma su rubuce sai da ka kai kula a kashil alfas sai Ibrahim ya ce duk ilimin ka ba ka da damar da za ka yi inkarin halaye irin wannan sai kana da ilimin saba'in sai kana da ilimin saba'in kuma ya zano sa cikin kashil alfas saboda ka ka shedin ka in baka yi azkaru ba ko ko ba ka samu taraki ba ka shedin ka daga inkari wani lokaci ne mutane suka yi tarbiyya a wurin waɗanda su ma bujuman mahajubai ne Allah kai ba ma kana murabbi ya kuna murabba yadda shehun kai ta haka zaka zama to mafi yawanci mutane suna cin ɗabi'un shehunan su idan shehunan ka tabaran mahajubai ne su yawan zama haka to zaura ka shi ne sai ko ne yake ya gana ɗaukar karatu a gidan tv ni ma haka na gani sai mu je gaba hukuncin wanda yake karanta jawara kan abin hawa ya rena maganar da manya suka faɗi tun daga abin da manya suka faɗi ya zai ya kamata ya kiyaye dan in tikani akwai wanda za a yi ma a zahiri akwai wanda za a yi ma a bari sai mutum ya ni na sha karanta a jirgin zama bai faɗo ba ko na sha karanta a mota ba ya hatsari ba to wataƙila an sauke ka daga kujerar tijjaniya ko ba ku sani ba gara a sauke ka daga jirgin ba ko a sauke ka daga motar ka mutu ya fi sauki da a san cika kan kuma yanki jami saboda ka kashe min mu Allah ya alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم يا رب في ذات الصفات كلنا في سائر الحالات فكن قلوبنا على الإيمان وانتهدنا للعمل بإحسانك وانظر إلينا وانصر على الدين أدم حقوقنا وأجدينا وهب لنا ذرية مباركة فكل الله بلا مشاركة وجازي عنا كل من قد أحسن إليه من الجزاء حسنة المصطفى يوم محسن خير ولا محسن من الكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالحسن وعما وفاد بالخير لنا وعما ما وفاد بالخير لنا وعما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله